hudu annabi bai taba sallah ba ladan ba
amma wai zamanin annabi ba a ci gaba ba ne ba su bi gaba ya milfaya yanzu kuma an samu ci gaba ko ya ga gani ne kwarai kawai zamani ya canza
al'umma ne annabi muhammadu bai ci gaba ba sai yanzu aka ci gaba kuma duk wanda ya halaka yana ganin ya waye ƙarya kake yi idan sun same ka za su ce masu amane kwani yanzu baka waye ba ya kamata yadda kai ilimin nan ka zama kawai kana tafiya da zamani jama'a kun yarda addinin annabi Muhammadu bai tafi da zamani ba wai waye zamanin duk inda kaga zamani juyin Allah ne Qur'ani kuma na Allah ne Qur'ani yana daidai da farkon duniya yana daidai da tsakiyar duniya yana daidai da ƙarshen duniya yana daidai da kafin ai duniya yana daidai da ka an gama duniya me ba wa Qur'ani amma a ce wai addinin ka ya zama gargajiya wai don me ya tsufa wanda ka rike sabon a shekara talatin da biyar wani wancan na farkon ya tsufa na biyun ya tsufa na ukun ya tsufa na iyayenmu ya tsufa ka yadda inda ka fada ma an ce ma na farkon ya tsufa ka kama na biyu an ce shi ma ya isbiyar to ina ba ka inda haka iyayenmu suke da kaga musuluncin a duniya Allah ya sawaka muna fatan dai jama'a ko mutum bai da ilimi ya kalli irin abin da ake ya ishe ka wazi annabi ba zalimi bane in kaji wani kafir ya zagi annabi a duniya ba shi ya zage shi ba musulmi mai sallah ya zage shi musulmi ne ya yi zina ya ce sunnan annabi yake bi annabi ne koya mai wani kai ne baka sallah aka ɗirka yarka ciki he ka leƙa he ka ga shugaban ahalin sunna mai kiran kanshi waye koya mai irin wannan annabin shi in ji shi ya zo ya tada mutum kan gadon matarsa suna zina ya kama an je kotu ya ci an ce mai shugaban ahalin sunna ne shi yake koyi da annabin ya ya dau kayan shi bai biya ba bashi ya yi ya ya biya shi yaƙi ya ji ya hura sifika ya ce da annabi yake koyi ashe wannan mutumin ya zagi annabi ba shi ya zaga ba wancan ya zaga Allah sawaƙe shi yasa jama'a dan Allah dan hasken annabi Muhammadu yanzu ka duba bala'in da aka kawo mana a Najeriya sai mutum ya je hotel ya samu abincin kirista ya ce takil yana dariya ai akwatan mu take sayan abinci ba kawai haya amma daga kirsimeti ya zo an kai mai abinci ya ce a ji a zubar bola kaji bala'in da muka samu wanda ya ci abincin kirsimeti kafiri ne kiristocin nan saboda kara sai su dau sa su ce ma limamin ku ya zo ya yanka ba don tsoron mu ba don son zaman lafiya limamanmu su yanka dabba a je a yi cefa ne a gurin mutanenmu duk tumatirin da ka gani a garin nan musulmai suka kawo shi a zo a daba abincin kirsimet sai a zo duk wani ofis ne makota ne a raba wai maimakon a ɗauka a ci a gode sai a ce wani yaro kai salihu da Allah je ka zama da abincin kafiran nan dan shi sanda yana kallo ya ɗau da nama da farfesu da komai kan bola cakoko sai ruga ce baba wallahi ya zuba da abincin nan waye dan shi salihu dan salihu ya zuba ƙarya kake ba zai zuba wallahi ka zo ka gani sai ga abinci kwatotop a bola wahalan da ya sha ya hada ce fanin nan an nemi zaman lahiya ko bala'i wai don ku gane masu kona ƙasar kai mai guduma wai kana cewa dole ne a ci abincinsu Allah ne ya ce a ci اليوم أهل لكم الطيبات ودعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم ودعامكم هل لهم وغمك يا تي إن سن ينكا من دي سن بسم الله أتي
ai ba wai abincinsu ne muka kyamata ba wannan dabbar da aka yanka an lalle bismillah aka ce amma manufar saboda murna haihuwar isa
jama'a ana biki biyu a kirsimeti ɗayan na fi su ƙaunar shi ɗayan kuma bana ciki su ma wasu ba sa ciki na murnan haihuwa annabi isa na farkon uban kowa na ciki amma na biyu wanda ake cewa zai sauko daga sama wasu kiristocin ma ba su da shi ba an gane manufa ko ba gane ba na fi kirista son isa na fi kirista murnan haihuwa annabi isa Dala yana neman mai bakin cikin haihuwa annabi isa mutum ɗaya shigo nan akwai shi to an ce wai manufar an yi murnan haihuwa isa wannan murnan ita ta bata naman albishirinku suna da mahauta ko ba su da shi an sun je kasuwa za su yi dabba don Allah suke so a ko don kuɗi su samu riba dabbar da aka so ta dan kuɗi aka yanka ta dan kuɗi aka feɗe dan kuɗi aka gasa dan kuɗi da dabbar da aka yanka dan murna haihu annabi isa amma duka an kama sunan Allah ne in zai ɓaci da kuɗi da isa wane hima jama'a al'umma annabi muhammad wallahi Allah yana duba ran mutum isan baka ce mai Allah ko dan Allah ba kace bawan Allah ne kana kaunarsa kai taro ka kashe kuɗi Allah zai baka lada kai ba annabi isa ba she ibrahim da sidi tijjani ba ma maulidin su Allah ba zai ba mu lada ba zai ba mu har jaza'ul lihisanu ila lihisan ba sakamakon kyakkyawa sai kyakkyawa nami haka suddan kawai abu ana kirkiro mutane fitina da bala'i
eh ka waton kiristocin zamanin manzon Allah daban suke da na yanzu dan na yanzu kaga kafirai ne saboda laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisun salas a kaduna ta sauka ko a jos ko kuma a can gurin manzan Allah al'umma ne muhammadu in dai a manzan Allah ayar ta sauka to me yasa ba hana masa cin abincinsu ba balle ma wannan magana da yake faɗa ƙarya yake tun zamanin annabi isa suka rabu a lokacin da annabi isa yana cikin jinjiri yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan inama kunut wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي به يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قرأ أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دغنا كريستوتي فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يا رسول الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قري الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون موكم الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون a takaice da yake ba zan ba da labarin isa ba ne a takaice abinda ƙur'ani ya ce mana annabi isa da ya gama maganar shi ya ce wa annan laharabi wa rabbukun fa'abun Allah na shine ubangiji na da ubangijinku ku bauta min shahada siratul mustaqim wannan shine hanya mai kyakkiya daga nan faktalafal ahzabu min sai aka samu kungiya kungiya na kiristaniya wasu suka ce Allah ne wasu ka ce ba Allah bane dan Allah ne wasu ka ce ba Allah bane ba dan Allah bane annabin karshe ne wasu ka ce a annabi ne a kowane abin shi amma babba ne kaji inda suka rarrabu to tunda tun lokacin suka rabu ba a ce kana ci abincin ba me na zuwa farranka mutane a haɗa gaba da fitina Allah sawaka shi za mu koma inda muke kan annabi Muhammadu. kuma jama'a Allah ku kula duk masu cewa ka ci abincin kirsimetin nan daga ya gama iskancin shi da safe da rana ka kula da shi daga ya ga yar kirista ta yi ado he ka jana cewa ah baby kin dawo ne wallahi ustaz na dawo wallahi to yaushe ne zamu a sai ma mai ban da lokaci wallahi dai gobe ko eh wallahi abun mamaki ba Allah sawaka ka gama cewa kar a ci abinci kana neman zina da yarsu kuma wai a suna wai kana bin sunna annabi ƙaryar banza ƙaryar wofi Allah ka raba mu da ƙarya don hasken annabi Muhammadu al'umman manzon Allah zan da inda annabi ya fara maulidi kofar gidan shi amma kan na faɗa na yi maganan carbi a ji a duba masdarar na imamu hakim idan mai juzu'i shida ne a je a duba kan lamban hadisi na dubu biyu da hamsin da biyu in mai juz'i goma ne kan lamban hadisi na dubu biyu da biyu za a ga safiya matar annabi muhammadu tana da arba alafin min anwatin carbin kwallon dibino guda dubu hudu tasabbihu billahi na babanka dubu ne kace mai mushriki na abokinka ɗari ne kace mai gidan fafaroma to shi mai dubu hudu kuma ko gidan waye oho ha jama'a abin da ya sa mutane su gane cewa suna zagin annabi a ɓoye saboda shi annabi ba zai zagu a bayyane ba idan ya zagu a bayyane ba za a zauna lafiya ba wajibi ne a rufe abin a zaga malamai sun gane jahilai ko ba su gane ba Allah sawaka al'umma ne Muhammadu maganan cewa ba a yi maulidi zamanin annabi ba sahabbai ba su yi ba ƙarya ne annabi Muhammadu shi ya fara maulidi kofar gidan shi duk wanda ya ce wani ba Yahude ne ya fara maulidi to ya ce ma annabi Muhammadu ba Yahudi. Da abin da ake faɗa a maulidi a taro a faɗi siran annabi a faɗi darajojin shi da mujizozin shi to shi ya fara wannan a cikin taro sai da aka yi taro ya fara wannan. Farko zan gaya maka inda za ka samu hadisi. Sannan zan fassara maka hadisin tun da gobe in Allah kare muna gatan kowa sai ka je ka sau don Allah ka biyo ni da juzu'in duk idan har gobe ba a biyo ni da wannan juzu'in ba ko da mutum yana tsoron yana tunanin za a yi fitina ko in ya zo ya samu dan agaji shi ko dan agajin kafin ya iso ni ya karbi sifika ya ce akwai magana ya ce mai guduma ga attajin ka nuna abin da ka faɗa jiya kuma zan gaya maka juzu'in da za ka zo min da shi da kuma kitabin da za ka samu gurin babin da za ka samu gurin dalilin da ya sa mun gaji ana zagin annabi ana wani bai yahudi ne fara maulidi annabi suke ce ma bai yahudi jama'a wallahi mutanen nan zagin da suke wa annabi kafiri mai bautan gunki bai wa manzon Allah billahi alladhi la ilaha illa amma tunda suna dura a sharɗin a lullube ba kowa ya gane ba sai kowa ya kabbara Allah sauke kamar yadda Allah yake ce ma annabi Muhammadu nahnu naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada ya rasulullah mu muke baka labarun annabawa yadda aka haife su da yadda so girma domin kirjin kai samu karbi da gwagwarmaya da makiya Allah da makiya addinin Allah wanda ya ruwaito da hadisin sunan shi Aba Huraira al'umma annabi Muhammadu muna magana akan Allahumma rabba hazi dawati tamma wa salatu qaima atu alwasila fa salamun laka aljanna ta tabbata ta ina laka ta gare ka min ashabul yamin ga ma'abota dama in ka ce ban iya fassara ba duba dabaran kubra da musanna na imamu ahmad da ashafa haka annabi ya fassara ayar aljanna ta tabbata ta gurin manzon Allah ga ma'abota dama duk wanda ka ganshi a aljanna ta gurin annabi wanda bai bi gurin annabi ba wuce shi sa to wai ni ni ma matsalar yanzu mun je na ta faɗan darajojin annabi amma su ai matsalar su suna faɗan yadda aka haifi annabi wani ma in ya tashi shi yadda gari ya yi ɗebo shi tun daga adam wani ya yi ƙohi daga ibrahim to wai shi annabin ya tara sahabbai ya faɗi asalin shi tun daga adamu ko ibrahim ko dai mai kama da haka kai wani ma ya ce maka yana nan tun ba adamu ba abin da ba za ka ji ba dai kana zuwa gurin mutanen nan ka je ka saurare su da kyau kai da kanka kwakwalwarka ba za ta iya ɗaukan wasu maganganu ba to mu an ce maka kwakwalwar mu take ɗiban imani mu iyaka da kwakwalwar mu musulunci musulunci ya ɗabi imani imani ya ɗabi ihsani wai jama'a ko bature ne kace ka yadda da abu sannan ka yadda da shi wallahi ba za ka yadda ba yanzu ka kunna TV a nan sai ka kama tashan garin nan sai ka ce wallahi ba zan yadda za a ga wani abu a cikin nan ba sai na ga ta inda hoton zai zo ta ina tun da dai ga faifayin mun kunna ta ina hoton zai zo jama'a za a ga hoton sai ka ce salamu alaikum an shafi da Allah turo min ɗari biyar a waya na sai ka ce kare damfare ne bari ga ta ina kwayoyin lambobin za su yi Allah an banga lambobin nan ba ƙarya ne don ma ƙarya ne da shi sun shiga ashe kwakwalwarka ba ta kama ba hankalinka bai yadda ba amma gashi amma tun da kaga lambobi a ciki ka yadda idan kafiri zai yi abu abinda kwakwalwarka ba za ta kama ba tunaninka ba zai kama ba amma kaga ya tabbata ina da Allah da annabi Muhammad mu wallahi ba ma tone tone musuluncin mu na imani ne imanin mu na ihsani amma ka za ka ce he kwakwalwar ka ta yadda ai da haka kafirai suka ce yaushe kashi ya riddige za a iya tayarwa wannan arnanci ne tunani da kwakwalwa ka tsaya sami ina wa tsana la ta kulu sami ina wa asaina wannan aikin arna ne al'umma annabi muhammadu malam wannan alwasila shine manzan Allah wal fadila da kuma falala me falala aikin ka bai kai ba kana ganin wuta kawai zaka je sai annabi ya zo ya yi ka kawai ga aljanna duk wanda ya ce maka ba ceto shine ba za a ceta ba wallahi ni na gode ma Allah na je raudan manzon Allah sai na ga sun rubuta a mashiga daya shafa'ati yawmal qiyamati haqqun mashiga na biyu shafa'atul kubra li ahli al-kaba'ir haqqun liman radiya na ceto a nan inda suke ɗebo abin dama akwai a rubuce ne ba su goge ba sai ga a najeriya an gana cewa ba mai tamfahun shafa'atu shafi'i a to naka ne alhamdulillah kai ne ba za a ce ta ba mu za a ce mu la yanfa'u shafa'atu illa man adina lahu rahmanu a to naka ne alhamdulillah su she ibrahim ma za su ce to ba iyaka balle sidi tijani la yanfa'u shafa'atu ceto ba zai amfani ba illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya masa izini wa radiya lahu qawla ya yardar masa da la ilaha illallah shine rundunan shi la ilaha illallah da ita ya mutu la ilaha illallah da ita ya tashi to zai ceto wannan wa radiya qawla ka duba tafsirin duniya la ilaha illallah shin dai wanda ya mutu da la ilaha illallah ta yi da la ilaha illallah marhaban da shehunan mu marhaba na samu wani akan ba amma iyayensa suna kangiwa ne wani babban doctor da makiyin mu ne makiyin mu na ƙarshe daga na shigo ya ce wanga mushriki yayi shi abinda duk ayan da nake ja da hadisi ba za yi ga kwakwalon shi abinda ya shiga kwakwalon shi nace ne ran da wani zakiru ko dan dariƙa zai mutu a je gurin shi za a tadda yana mutuwa da kalmar shahada sai ce to tunda ni dokto na bari in kiwaci wanga magana in naga ƙarya na dama wanga ƙarya na ya kai wallahi sai ga kawai dan dariga in kwanan shi kare a gaban shi sai mutu da la ilaha illallah maki annabi ko za su mutu ya je na sai ce to wallahi wallahi tallahi sai ce kai yace wanga batu akwai dubi ciki jama'a abin da ya bashi mamaki wani zakiru an yi accident an yi accident baya iya magana lumfashi zuciya ya dai buga pat pat pat baban zakiru ya rikici ya je gida sai da kaddarori za zo a nemi magani wallahi baban zakiru ba nan kawai doctor da ya zo kan zakiru sai ji kawai zakiru ya bude ido yana murmushi yana la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول sai gyara kwancen shi ya rigingine kawai he bare sai ce to wa'inda ko alkawali na an ka musu kawai duk halin da suka cike sun cika da wanga ya ce to ka gani ya ce Allah da ni ma ban mancewa cikin wa'in gaba su ihu yanzu wa'azi yake dora qur'ani aka kuma wallahi dokto ne wata ran wasu za su kawo muku wa'azin shi a arewa in Allah ya ko kuna da shi Allah sa wata ran ma ku gayyato shi wallahi jama'a a wannan yawace yawacen fa ina farauta da yawa fa ina fa kamu bakiya na manya manya nake kamuwa in jibga cikin wannan dariƙa wallahi ka gani alhamdulillah kuma wallahi ba karfi na bane ko basira na ko dan na iya wali addu'o'i ne na bayan Allah suka yawa kaina duk inda ka tadda masoyin annabi da tsare man shi mai albarka to wannan addu'ar nasu me zai me zai hana in hau kai kawai ina lilo wallahi tallahi auliyaullahi na jefa maka addu'o'i me ya rage kazamai na ihu ba sai su je su gama kazantar su ba alumma annabi muhammadu manzon Allah shine wal fadila ودرجة الرفيعة da daraja wadda take madaukakiya wace daraja wadda take madaukakiya to waye gane inda Allah yake banda manzo Allah gobe kiyama wallahi baka san inda yake ba tun da bai lamince maka ba ba za ka gane ya yake ba wa ba azuhu maqaman mahmudan ka tashe shi matsayi abun godiya allazi wa attahuma ne ko wa attahum ko wa attahu wa attahu shi kadai ne hu ha ba huma bane balle a samu yan takara guda ɗaya ba hun ba ne balle a samu barkace hu shi kadai ba ɗan takara ha shafatan yau malkiyama jama'a wannan ceto kuna jin shi kamar da sauki wallahi bala'i ne kaga dan wuta na cewa kai shi wuta ya yi inda ya tsaye na ya gaza akwai bala'i tun da bai san can ba ko ba gaskiya ba ha jama'a na rantse da Allah kaga mu da wannan ranar akwai kogi kogin kuma yana da jirgi saman jirgin aka sa filhulkil mashahur shi wannan jirgin shi kogin shi yake tace guban rana kuma ba cikin ranar ba ne a bayanta ne cikin na duba sama to wannan kogin shi yake tace duk guban rana sai turo mana AC duk zafin da kake ji da rana AC ne wallahi guban an gama tacewa gobe kiyama an Allah ya hushi Allah ya juyo da cikinta sai ya kawo ta ɗani ɗaya na mutane shi za ka ga muna ta ƙoƙari muna maulidin annabi kan mu je gurin gurin bai da kyau wallahi ba ma fatan mu je gurin wallahi bai da kyau ni zai kai ka gurin ka kwana ba kai bacci ba gurin